Assalamu alaikum mabuta sauraren Radio Al'umma barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da shirin muna ilimi da fahimta shine su ne jagoran rayuwa ah, wanda Sheikh Malam Abdulmalik yake Allah ya ji gabatarwa insha Allah akramakallahu bismillah Eh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya sake ba mu ara muna dama daga cikin dama da yake ba mu domin ci gaba da wa'annan karatuka da muka saba muna fatan Allah ya muna jagora Allah ya ba mu ikon faɗin daidai Allah ya datar da mu da aiki da daidai wa'anda suke dukan nauyin wannan shiri da wa'anda wanda suke ba da lokacin su wajen sauraron wannan shiri muna fatan Allah ya biya mu kowa bukatocin shi na alkhairi Amin.
a yan uwa yau insha Allahu muna ɗauke da wata tsaraba ne zuwa gare ku tsarabar da muke ta- ɗauke gare ku ta farko dai za ku ji ta ta biyu kuma sai lokaci na biyu na farko shine muna son mu yi abin da ya shahi tafsir bil lugha Tafsirul wato Qur'an.
tafsirul qur'ani bil lugha yadda ake fassara alqur'ani da lugha wato yadda eh, alqur'ani yake buƙatuwa da ulum na lugha ta alqu- ta larabci da Na'am.
kuma abin da ya shafi eh, larabawa al'adunsu yana nufin da al'adun larabawa da kuma lugha yaren su na larabawa da abubuwan da ita lugha in ta kumsa Na'am.
to aka ramaka Allahu kai tsaye tunda na ce tafsir mu je ta'rifin lugha To, al-lugha daga lagha yalghuni.
mm An gane ko kenan sai zamanto an shafi mishi wawun an ka ce lugha.
mm Eh, shine wato idza nataqa lokacin da ya furuci.
eh Eh, amma suna cewa ah, kamar tafsir eh, ko ta'bir ko ta'rif na Ibn Jinni mm wato al-lugha wasilatun yu'abbiru biha kullu kullu qaumin an aghradihim. hanya ce wadda kowace al'umma take isar da sakonta na bayani zuwa ga jama'arta na'am ina fata an fahimci ni mm to idan muka duba akwai yare masu yawa linguistics sun yi bincike kansu sun ce akwai yare ko dubu shida ko dubu shida da ɗari tara ko dubu shida da ɗari tara da goma ko dubu shida da ɗari tara da sha biyu dai suna ta dai lissafi saboda Mm.
ƙaruwa abin yake yi bincike yana ƙara ne ana gane cewa Haka, akwai yare haka.
daban-daban kamar da suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam mm to kasancewar za a tafsirin alkur'ani da lugha shine bayanul qur'an bil lugha shine tafsirul qur'an bil lugha mm to mun yi bayanin kalma ta at-tafsir eh, da abin da take nufi kenan sai ya zamanto yadda shi qur'anin da larabci ya sauka kenan ko dole na wanda bai san larabci ba zai iya fassara alkur'ani ba alqur'ani ba irin yadda ya kamata inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mm la'allakum taqilun kuma inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun Ta'qilun.
Allah ya ce mun sanya shi alqur'ani ne da wanda aka saukar da larabci ko kuma a cikin suratu yusuf mun saukar da shi alqur'ani da yaren larabci mm dan haka shi yasa imam malik ya ce ba za a kawo min wani mutum ba wanda yake fassara alqur'ani bai san larabci ba illa ja'altuhu nakalan Mm.
sai na sanya shi misali ma'ana kenan sai na sa an yi mai ukubar da ta dace da shi eh ina fata an fahimta mm sannan kuma idan muka duba akwai ustadu doktor musa'idu tayyar doktora kin shi da ya rubuta ya yi ta ne akan at-tafsirul lughawi yadda ake fassara alqur'ani da yaren larabci na'am to wannan shi dai ne zamu iya aka cewa ramaka Allah akwai wasu jami'at ko abin wanda ake karanta musulunci ba tare da abin da ya shahi lugha ba Eh, a ba ka- da- ba a larabci ka'ida dai in dai jami'a ce ta musulunci da larabci za a karatu domin imamu shatibi wancan mai shari'a da muke zance ya nuna cewa hadhihi shari'atun arabiyya ko hadhihi shari'a arabiyya wannan shari'a ba za ka gane littattafan fiqh ba da na hadisi da alqur'ani sai ka san larabci eh فحظك منها حظك من العربية Mm.
rabonka ga shari'a da alkur'ani da hadisi rabonka da larabci don shi ne hanyar da zaka fahimta eh, to kaga jami'o'i a duniya musamman kasashen laraba da waɗanda ma kasashen laraba ba suna da yawa ba za mu iya tsayawa mu lissafa su ba mm sai dai kamar yanzu a ƙasar isra'ila akwai jami'a ta tal aviv da take karantar da musulunci fiye da shekara wato hamsin amma kuma ba kowa sai ba yahudi a cikinta kuma ba a sa abin da suke kullawa ba suna musulunci ne yake kirkiro gani.
to suna kirkiro fatawoyi daban-daban na kawo rikici a duniya da abin da ya kama da haka mm sannan faransa da sauran kasashen turawa duk da yake faransa take jagorantar su ta kirkiro islamology mm shine wato a karanta musulunci ba da yaren larabci ba ba wani yare to wannan da faransanci to kaga wannan banna ce mm Eh, mu a wajen mu ba su islamoloji a sunan shi ba mu a wajen mu sunan shi jahiltoloji ko banna Mm, loji a to jahiltolojin ma ta hai don jahilci na eh, ba gaskiya bace to agarwakallahu badalla bayan haka sanin mu ne cewa lugha ta kasu kashi kashi na'am Ah, muna son mu fara sani ilmu matinin lugha To.
wato abin da ya shahi tsabagen ita abin da ya shahi kalmomi na larabci to ilmu matnul lugha huwa ilmun yu'tana ko yu'na bil alfaz Mm, ilimi ne wanda yake kula da lafuzza na larabci mm, to za ka ga ma'ajim da aka yi kamar mu'jam mu'jam Mm.
abinda ake cema dictionary ko dictionary mm, suna kula da lafuzza kalima kalima ta alkur'ani don akwai kalimomi ga suna cikin alkur'ani zobe wanda ake cewa gharibul qur'an gharibul qur'an ko gharibul lugha Mm, akwai littattafai da dama akwai mu'jamul ain na imamu ahmad bin eh, al-farahidi sannan kuma akwai as-sihah na imamu al-jauhari akwai lisanul arab na ibn manzur akwai mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira akwai mu'jamul kabir na majma' al-lugha al-qahira akwai mu'jamul wajiz na majma' al-lugha al-qahira akwai kuma wato مفاتيح التفسير نا أستاذ الدكتور سعد الخطيب وندي كده علاقة دا القرآني Mm.
أكوي أم- المفردات في غريب القرآن نا إمام الأصفهاني سننكما أكوي الوجوه والنظائر لإمام الدامغاني سنة الترجمان والدليل لآيات التنزيل نا محمد المختار الشنقيطي دا سورانسو Mm.
كنا ونن ينا كولاني دا واتو كلمومي ما أنسو أسعباجنسو mm, kenan wanda ke bukatuwa da ya san kalma wannan mai take nufi dole sai ya koma cikin ma'ajim da irin ma, wa'annan ma abubuwa.
dalla sannan daga baya ya koma ya dibi ma'anarta a cikin aya siyaki kenan eh haka Na'am.
to haka magana idan muka dubi abin da ya shahi ita fiqhul lugha abin da ita lugha ta kunsa shi ko fiqhul lugha wato kamar fiqhu ne na lugha fahimta ke.
fahimtar ta yana da alaka da wato nash'atul lugha Mm, a wani lokaci ne lugha ta samu asali mm, ka gani akwai sabani malaman usulul fiqh suna ganin cewa wasu sun ce lugha wato tauqifiyya ce ma'ana haka Allah ya yi ta bai abin gaba bai abin nan eh, bai yadda a sanya wani abu a cikin ta ba wasu kuma sun ce lugha qiyasiyya ce qiyasi ce na fata an fahimce ni Na.
ma'ana dan adam ne ya kirkire ta daga wajen shi wasu kuma suna ganin sashen ta tauqifi sashen ta qiyasi to shine ra'ayi dai wanda an kafi dauka saboda in muka duba ayar da ta zo a cikin suratul baqara wa allama adama al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adamu dukkan sunaye suka ce to kenan daga nan take nuna tauqifiyya ce mm, to waɗansu malamai sun ce a nan kullaha waɗanda shi yake bukata da su ko kuma waɗanda za a yi aiki da su a asali daga baya ɗan adam ya yi kiyasi mm, ina fata an fahimci Na'am.
yawwa to wannan shi ilimin da ke kula da ita da nash'atiha da alaqatuha lugha tana da alaka da wani abu kamar ya wani yare ko wani abu shine suke kira linguistic ina fata an fahimci ni a gane yarurrukan da misali suke da tushe guda yare biyu ko uku luga wadda ta jima a duniya da lugogin da suka bace babu su da sabbin lugo- da sababbin yaruka da suke bayyana to kaga wannan duk shine eh, wato fiqhul lugha laka imam al-thalibi yana da littafi a cikin fiqhul lugha yanzu kuma a jami'o'in duniya ana karatun wato ilmul lugha suke kiransa ba fiqhul lugha ba wato linguistic kenan mm. haka magana lugha tana da qawaid na'am akwai ilmu qawaidul lugha ilmi wanda ke kula da ka'idodin yare wanda in kayi za a ce kayi kuskure mm, tunda kowane yare yana da nashi khasa'is abubuwa da suka kebantar da shi wanda kuma ilmun nahwu shi yake kula da wannan bangare ilimin nahwu wanda shi a- asalin an-nahwu tana nufin aljiha wato kamar bangaren da anka fuskanta ko alqasdu ko fuskanta ko almithal ko misali ko alqadru ko kuma gwargwadon abu ko annau'u ko nau'i to amma ilmin nahwu ilmun ne wato yadrusu a awakhir al-kalimi i'raban wa bina'an ilmin da yake karatun wato karshen kalima ko kasra ko fatha ko damma ko sukuni ko kuma a'a ba ta canzawa tana akan hali guda Haka, haka.
na'am sai ilmu sarf ilmun wato yu'na bi ishtiqaq al-alfaz ilmin da yake kula da yadda ake ciro kalima mm, ma'ana kalima a sarrafa ta domin kalima ta as-sarf ko at-tasrif tana bin jujjuya abu mm, to yadda za a yi cikin kalima guda a fiddo kalima goma kaga in nace zahaba ya tafi ya zahabu yana tafiya cikin zahaba aka fiddo shi Eh, in mun zahir.
ɗau- in mun ɗauki ra'ayin malaman kufa fi'ili shine asali in mun ɗauki ra'ayin malaman basra suna shine asali to almuhimmu dai zahaba ya tafi ya zahabu yana tafiya izhab tafi zahibun mai tahiya an gane ko mazhubun bihi wanda aka tafi da shi ina fata Madhhab, madhhab.
mazhab wurin tafiya mazhab mastar tafiya kenan Madhahib.
mazhab wato mazhab eh, lokacin tafiya mazhab eh, kuma lokacin tafiya wurin da aka yi tafiya Mm.
ina fata an fahimce ni kenan dai yana ɗaukar ma'anoni daban-daban mazahib kuma jam'in sani zahibu na masu tafiya kaga dai kalmar tana ta Eh, haka, caccanzawa haka, haka.
abinda suke kira morphology ko morphology Mm.
na'am haka aka nan gala me bambanci tsakanin shi na hauda sarf shi sarfa yana kula ne bai babu ruwan shi da ƙarshen kalima yadda aka cira tuta shi ko nahau yana kula ne da ƙarshen kalima ba ruwan shi da inda aka ciro ta kenan shi na hau sarf yana buƙatuwa da kalma ita kadai ya mata aiki Ya Shi mata kuma aiki.
na hau Ƙarshen dole sai kalma.
ka- kuma sai cikin jumla yawwa dole sai jumla ta haɗu in yau jumla ba ta ta- haɗu ba ba- ba ruwan shi shi yasa shi dai yana kula da ƙarshen kalima shi mun huta wani wasali gare ta eh Eh.
haka aka nan gala sai abin da ya shahi usulub na lugha to uslubun na lugha suna kiransa wato kamar ilmul balagha Mm, ilmul balagha shine ba- mutabaqatul kalam li muqtada al hal mm, wato magana ta dace game da abin da ake magana a kan shi shi ake kira wato ilmu asalibin lugha wanda yato daga balagha ne mm, Ah, shi as-sarfu jujjuya mun kace shi ko an-nahwu daga nahayan huni ya karkata shi kuma wato al-balagha shine wasala ya isa zuwa ga inda ake bukata an gane ko to sai eh, ta'arifin sa yana dauke da ilmin mukka daban-daban yadda zaka gane balaga ta al-qur'ani sun kace wato eh, abin nan fannu- fannul qaul yana da fanni ne na zance yadda zai bambanta maka wata miyizur rafi' wato min ar-rakik ya Mm.
bayyana maka zance ar-rafi' wanda a ɗaukakakke min alwadi daga wanda a kaskantacce a Eh.
gane wagga magana ta yi ta ɗaukaka wagga magana kuma bata samu shiga ba eh.
wallahu alam na'am eh, akaramaka Allahu idan muka koma cikin abin da ya shafi lugha za mu ga malamai suna zancen adab Na'am.
ne adab din nan to adab kuma shi kuma wani ilimi ne wanda ake kira wato ilmun wato yu'na bi ma'thuril kalamil bi ma'thuri kalamil arab ilimi ne wanda yake kula da abin da aka ruwaito daga na larabawa arrafi amma ɗaukakakke Mm, an gane ko shi'ran au nasran ya zama to shi'iri ne waƙe ne wanda an tsara shi au nasran ko ko magana ce wadda ba waƙe ba amma an rubuta ta mm, to kaga zaka iske yanzu akwai littattafan da waƙe ne akwai littattafan da ba waƙe ba kuma magana ta wadda aka rawaito daga larabawa ko ma ba larabawa ba wanda suke kula da wannan ilimin ina Mm.
fata an fahimce Na.
ni yawwa to wannan shine ilimin adab kuma yana da alaka ne da eh, alqur'ani ko tafsirin sa saboda idan baka san uslubin yaren larabawa ba to ba za ka iya fassara alqur'ani daidai ba ina fata an fahimce ni Na.
sabane da wadanda suke tunanin da ka karanta larabci ka iya magana da larabci haza hadhihi ka san larabci alhali ga manya manyan littattafan luga waɗanda baka sani ba wanda an kawo maka su ba za ka iya fassara su ba mm, misali irin shi- shi'rul jahili irin su maqamatul hariri irin su eh, alburda ta ka'ab bin, bin, bin, bin zuhai ko ta busari Mm.
ko lamiyatul arab da suke kira lamiyatul arab ta imam tughara'i mm.
da dai sauran manya-manyan littattafan luga irin su deliya Ta- lamiyatul ajam nabiyatul ajam Wanda nake sun ta cewa Shamfara na ta ta shamfara Kahlani.
ni ita ce ta abin nan shamfari Mm.
ita ce ta lamiyatul arab da kuma eh, abin nan eh, manya-manyan littattafai na loga irin su deliya irin su ishiriniya eh, irin su zuhudu irin su Hamaziya.
hamaziya ga sunan dai suna da yawa na'am na'am akaramaka Allahu kafin mu shiga wata nukta wannan mun yi zancen abin da ya shahi matanin lugha da kuma fiqhul lugha da kuma abin da ya shahi qawaid da usulub na lugha na'am menene alaka su da tafsiri alaka su da tafsiri dole in aka zo wajen aya shi matsalar tafsiri Mm, yana da alaka da dukkan ilmummukan musulunci da ilmummukan duniya gaba daya mm, domin Qur'ani da Arabci aka saukar da shi dole na sai ka san daga ilmuka sannan mi saboda za a iya cimma wata mas'ala wadda take da alaka da nahau babu kalimar da babu nahau cikin ta babu Eh.
kalimar da babu sarfu cikin ta eh, da yawan kalmomi kuma za a fassara su ne da yaren larabci da laraba suke magana mm, ina fatan ka fahimci ni to kaga idan baka san larabcin ba akwai matsala idan kuma ka zo ga hadisai dole sai an tace su sun inganta kuma a fassara su irin yadda za su dacewa da alkur'ani ina fata an fahimci ni haka ilmin usulul fiqhi fiqhun asalin shi an ciro shi ne daga alkur'ani Mm.
shi yasa zaka ga malamai su yi littattafai akan ayatul ahkam kuma yana batun fiqhu sai an kawo aya da hadisi eh, kenan dai a takaicin takaitawa in ilmukan duniya ne duk binciken da za a yi ya saba ma alkur'ani a duniyar turawa to wannan binciken kuskure ne mm.
shi yasa turawa suka ce rana ba ta gudu tana tsaye wuri daya wasu suka ce tana tafiya malamai suka ce waɗanda suka ce rana tana tafiya su ne akan gaskiya Mm.
ko da duk turawan duniya duk mutanen duniya sun ce rana tsaye take wuri guda sai a ce ƙarya suka yi don Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana tafiya to kaga wani zai ce maka rana ba ta tafiya shi ba shi halicci rana ba bai san wanda ta gudu ba kaga kenan an shiga cikin soki burutsu haka ne haka rogar Allah kana ganin mutum bai san usulubin kawai rashin sanin usulul bil larabci yana iya sa shi ya fada cikin kuskure cikin banna tafsiri.
mai yawa banna mai yawa ci qur'anin balarabe ne Mm, idan ko baka san larabcin ba kenan ko ba za ka iya fassara shi ba Ka- ka- wanda bai kama hanya ba ya za a iya kai ga inda yake so bai kai eh bai kai wannan ba sai ba sai mun bata lokaci kan wannan ba haka to haka rogar Allah sai kuma abin da ya shahi ah, idan muka doki nukta ta gaba shine abin da ya shahi al-asasu al-mu'jam to in mun ka dauki al-asasul mu'jami kamar ita karan kalima kanta ana karatu kanta eh to shine malamai suka yi yadda za a fahimta kalima inda za a saka ta a ilmanci shine kalmomin suna ba su ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anonin da suke ba su akwai alkalima al-asila kalima wadda cike asalinta ta larabci ce ma'ana larabawa suke magana da ita ba sun ɗauko ta bane daga wani aro ne suka yi daga wani yare sannan akwai alkalima al-mu'arraba wadda wato cirato ta aka yi shi yasa ma wani ɗalibi da wani yare aka ya- aka kawo ta cikin larabci na'am akwai wani ɗalibi da ya bincike at-ta'rib wato yadda ake ka'idodi a tarihi fil majami'in lughawiyya a kulliyatu da'wa islamiyya a Libya duk da yake akwai sabani wajen malamai shin akwai kalmar da ba larabci ba cikin alkur'ani ko ko abin nan to dukkan su sun yi ittifakin da sunayen mutane waɗanda ba na laraba ba su ba larabci Ba bane larabci ne.
Ibrahima Ibrahim, Isma'ila Ishaq, Ishaq waɗanda ba Yusuf, larabci bane na'am.
to amma kamar kalmar ta al-qustas da kalmar ta wazir Mm.
an yi sabani imamu shafi'i ya tafi cewa duk kalmomin da a cikin alkur'ani larabci ne don Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun su kuma wadanda sun ce a'a asalin waɗannan kalmomin ba larabci bane amma larabawa suka yi amfani da su da qur'ani ya sauka da su sai suka koma larabci So, so inda larabci kenan shi da an huta Eh, eh.
Maga- ba- ana- khilaf dai galibi sai ka kamar lafzi ne babu Eh.
wani abin nan na'am to yawa mun je mun ji kalma kal- wadda- al-mu'arraba eh, a- as- as- asiriya.
asila mun mun haɗe asila ita ce wadda asalin ta larabci sai kalima wadda take mu'arraba sai kuma alkalim alkalimat almutabayina kalimomin da sun saba ma juna Mm.
yanzu kaga in nace Allahu Allah yake nufi Mm.
in nace Ar-Rahmanu Allah mai rahama duk da yake dukkan su suna nufin Allah amma ma'anar su ta sha bamban eh kenan an kalli ta fuskar shan bamban ko in nace albaitu alkalbu gida da kare kalimomi ne mutabayina Mm.
kenan nan in zan mun ka zo muka iske ma'anar su ta ci karo da juna kenan sai mu ce kalimat mutabayina Mm.
sai alkalimat bayan almutabayina akwai kalimat da ake kira al-mutaradi almutaradifa shi ma akwai sabani shi akwai kalimat mutaradifa ko babu Mm.
ina fata an fahimci ne kalmomi ne in an ka hada su duka suna bada ma'ana guda yanzu in nace zahaba me ma'anar zahaba ya dahi masha ya dahi sa'a yana yana tahiya a'a sa'a ban ce ya sa'a ba to sa'a ya dahi ya tahi to kaga duka da ya tahi zaka fassara su sai suka ce to kenan waɗannan ana kiransu mutaradifa duk da yake waɗansu malamai sun ce wasu sun ce babu taraduf Mm, akwai babu bambanci bambanci.
amma dai bamu fahimta bane Mm.
an gane ko waɗansu sun ce a'a akwai kalimatu mudar- mutaradifa sai dai qalila Mm.
kaga yanzu in mun ka dauki zahaba da masha duka yana nufin tafiya Eh.
amma sa'a suka ce yana da bambanci da zahaba da masha Haka.
domin shi sa'a yana nufin tafiya cikin nashadi Mm.
cikin gaugawa waje amin aqsal madinati rajulun yas'a Yas'a.
kaga yana tafiya ne wato cikin nishadi kamar abin da suka yi bayani kenan Mm.
wallahu ta'ala alam na'am mun ga mutaradifa sai kuma Na'am.
wanda ya shafi kalimatu wanda shiga mushtaraka ana samu eh mushtarak shine kalimar da tana ɗauka fiye da ma'ana ɗaya kamar kalima ta alquru muka ce daga alqaru ne ko alquru tana ɗauka jini yana ɗauka tana ɗauka kuma haila mm.
ina fata an fahimci ni. to kaga yanzu nan eh, ma'ana biyu take ɗauka ya za mu yi da su dole sai mun kuma mu nemi dalilai Eh, wadda irin tana su ga cikin kasuwara, yawa wani- kaswara wadda tana iya ɗaukan ma'ana biyu eh, arrami da kuma al'asad da al'asad arrami shine mai halbi al'asad kuma kamar eh.
eh, zaki kenan to haka nan wallahi in muka samu irin wannan kalma za mu yi to za mu koma ga wasu dalilai daban tunda ita kan kalimar kalimar kanta nan ba za mu iya cewa ba ma'ana ta ita ta kamata a ɗauka a sai a kuma mu zuwa ga wasu dalilai a rinjayar da Na wani abin da ya shahi siyaki ko- A'a ko siyaki ko hadisai ko ayoyin alkur'ani ko lugar karan kanta yanzu misali waɗanda suka ce eh, ƙuru ana nufin wato jini Mm.
a'a suka ce ana nufin tsarki Tsarki.
sai suka ce haida domin Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbas- yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Mm.
suka ce to larabci daga uku zuwa goma Mm.
namiji mace ake maida shi mace kuma namiji ake maida shi Eh.
kaga sai a ce thalathatu rijalin Mm.
sai a ce salasu nisa'i Nisa'in.
ko ba haka ake cewa ba sai suka ce to da an ka ce salasatu quru ya nuna at-tuhur ake nuhi ba al-haidatu ba Mm.
kaga nan sun yi tarjihi ne minan nahiya Eh, al-lughawiyya misali kenan an gane ko al-mutaradif kenan daga radifa ne shine abin da yayi kusa amma suna nufin kamar ma'anar su dai ce kul asa an yakuna Radifa.
radifa lakum ba'd alladhi tasta'jilun a garba kallon idan aka samu ajiye ana samu cikin larabci wata kalma wadda tana ɗaukan ma'ana da kishiyarta eh ma'ana da ke shi ta su kuma wadannan ana kiransu al-addad Mm.
al'addad ake kiran su kishiyoyin cikin juna rani.
ana samun su misali illa ajuzan fil ghabirina sai tsohuwa ba a ce ajuzatan ba don ba dole bane sai an sata un cikin irin waɗannan al ghabirina sun kace daga ghabara yaghburu idza mada wa idza ata wato shine wanda ya wuce ana kiran shi ghabara wanda zai zo ana kiran shi ghabara To.
kaga ya koma cikin mi al-addad akwai wani malami ya littafi akan su Mm.
daga cikin kalmomi kuma akwai al-mutawati al-mutawati daga wata'a ne shine ya taka to dama takin dan adam idan ka doke kafarka inda wani zai zo ya aza aza dai nan kiran tawata'a sun dace mm.
to shine suke kira ana samun kalma al-mutawati'a kamar misali yanzu idan muka duba kamar wato al-bayat Mm.
in muka ce wato al-bayat far- fari Mm.
kaga um, uh, rogo fari ne Eh.
eh, kankara fara ce Mm.
nono fari ne to sai dai zaman to na wani yafi wani wani- na wani Eh, eh.
to shine ake kira mutawati Mm.
shi ko wancan akwai mushakkik wanda yana sa wa shakka to waɗansu suna ganin cewa kamar abin da sa ake kiran shi mushakkik saboda su wato kalma yana ɗauka fiye da ma'ana ɗaya kuma an rasa wanda za a rinjaye suwa Eh.
amma cikin wani ana iya rinjayar da wani akan wani kenan ya danganta daga fuskar da aka kalla wallahu ta'ala a'lam To, yau agar maka Allah idan muka koma cikin alfaz din nan da muka duba al-asila da al-mu'arraba da mutabayina da sauransu Na'am.
menene alaka su da tafsiri alaka su da tafsiri zaka zo ka ce duk kalmomin da zaka zo cikin Qur'ani sai ka samu yanzu in nace misali jawo aya da kanka dan ka a ce ni na ma ne ba da misali duk aya da haka so jawo to alhamdulillahi rabbil alamin to yanzu kaga mun ce kalma ta alhamdu mm.
shin wannan kalma ta alhamdu Mm.
tana da mutaradif ko ba ta da kaga wasu sun ce tana da mutaradif Ake ashukuru masala ashukuru masalan wasu sun ce a'a ashukuru ba mutaradif bane ba ma'anar su ɗaya ba Mm.
domin alhamdu ana yin shi ko cikin halin jin daɗi ko cikin halin wahala Na'am.
shi kuma ashukuru ana yin shi lokacin ni'ima Eh.
lakal hamdu ala ma qadaita wa laka shukru ala ma atait Eh.
godiya ta tabbata gare ka ya Allah akan abin da ka hukumtas ko wanda ya muni daɗi ko wanda bai muni daɗi ba wa laka shukru ala ma atait wato godiya ta tabbata gare ka akan abin da ka bayar Eh.
sai nan sai ashukru sai zamanto sai wajen ni'ima ne ake yin shi Mm.
to duk kalmomin Qur'ani in ka dauke su sai ka iske suna da irin waɗannan halayen babu wata kalma cikin Al-Qur'ani da ba ta da shi Ah.
ina fata mafi jini in ka ɗauki alhamdu ka ɗauki kuma alkufru Mm.
kaga kishiyoyin juna ne Eh.
al'adad kenan eh ina fata wa an fahimci ne bidda hada da bayyana tattaba da alishawu don haka ba yadda za a yi duk kalmomin qur'ani in ka ɗauke su kaf suna da wanga ka'ida Eh.
amma saboda rashin sanin ka'idodin shi larabcin da ilimin tafsiri usulul tafsir shi ya kai mu ga eh, irin waɗannan ababe wallahu a'lam Allah ya taimake mu na'am Allah ya saka da alkhairi Na'am.
agar maka Allah wajen abin da ya shahi addilala akwai al-asasu addilali akwai al'asasu dilali addilali ana nufin wato ilmu dilala na farko ana cewa musallas lughawi ne muttahidul ma'ana A- ana cewa addilala ana cewa addalala ana cewa addulala an gane ko to shi addilala kin nan asalin shi da lugha al-irshad shi yarwa ina fata an fahimci ni fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu law- yakfulunahu lakum wa hum lahum nasihun hal adullukum kuna son in nuna muku kaji Allah ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shi rayuwa shi yasa ake kiran dalili dalili domin yana shiryar da kai zuwa ga sanin gaskiya ina fata an fahimci ni to amma sai suka ce ilmun yu'na bi turuqi dalala ko bi ma'rifati turuqi da- dalala ko dilala ko dulala mun ci duk ana faɗa wato ilimi ne wanda yake baka sanin ka san dilala ta kalma ma'anarta sannan kuma wama da quwwatiha ka san karfin dilala kin wace dilala ce tafi karfi kenan da ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu to wannan shine ake kira ilmu dilala yana da wato karfi cikin usulul tafsir yana da karfi cikin usulul fiqh an gane ko yana da karfi wato cikin ulumul shar'iyya gaba ɗaya da ma cikin ilimin lugha kan shi da abin nan da sauransu Mm. yanzu malam cikin lugha da muke abin nan da muke bayani na'am shi shi ilmu dilala yana da nau'uka to ilmul dilala yana da nau'uka daban-daban na'am an gane ko don faɗar su ma yana da amfani sosai na farko malamai sun kakkasa shi min haisu taqsimul asasi a rarraba shi dilala guda uku ce eh akwai na farko dai akwai dilala lafziya akwai gaira lafziya amma nan da yake muna karatun alfazu ne babu rumu da gaira lafziya eh akwai dilala in an ce lafziya wadda cikin kalima take gaira lafziya wadda ba cikin kalima take ba amma bari mu bada dan misali dan wani ya gane kasan in babu misali mutane ba su ganewa yanzu misali idan muka ga hayaki yana nuna kasa akwai mi akwai huta to kaga amma ba lafazi bane eh ina fata an fahimci ni kaga dilala ce gaira lafziya to amma idan muka zo ga dilalar lafziya malamai sun karkasa ta daban-daban akwai taqsimul asasi rabewa na farko sun ka ce dilala ta kasu gida uku Mm.
akwai abin da ake kira dilalatul mutabaqa Mm.
kalima ta zo daidai ma'anarta in nice alkalbu kare Mm.
tana nufin kare Mm.
amma yanzu misali akwai abin da suke kira dilalatul iltizam dilala ta iltizami wadda kamar ta abu ya lazimci abu na ga yanzu in nice kare ya zo ba sai na ce tare da ijiyar shi ba don dama ijiyar shi tare da shi ne za ta zo haka haka haka ina fata an fahimci ni sannan akwai dilalatu tadammun wadda ta kumshi abu Mm.
ina fata an fahimce ni kamar ma'ana ban faɗe shi ba amma za a fahimci cewa ga abin da nake nufi cikin tsarin magana ta eh shi yasa malam bahaushe ce ko ya zagi a kasuwa ya san da ya wannan san da wanda yake tadammunin kenan ya kumshe shi Mm.
yanzu misali eh, idan aka ce mutum ya shiga aljanna ai ba sai an ce ya samu rahama Allah ba ko ni'ima Allah Eh, domin dama ba yadda za a yi ka shiga aljanna baka samu ba eh, baka samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya tadammanuhu to kamar irin wannan ne Baka shine da magana dilalati cikin wannan cikin wane dilala ne malamai suke sa wannan aya da suke cewa kan abin da sha annabi isa da yake cewa kana ya kula na ta'am Na'am, wannan suna ɗauka shi matsayin kinaya ne.
Mm.
Za mu zo kan bayani kanta, kenan sai mu bari sai in mun isa can wajen kinaya.
na'am An Kuna gane ku.
zancen dilala kun ce ta kasu kashi uku To, bayan wannan dilala da suka ce ta kasu kashi uku sun sake rarraba ta wani taksimi. Suka ce akwai addilala Mm, wadda take min haisu zuhur wal khafa.
mm, Dilala wadda ta bayyana ga ta ana ganin ta karara akwai wadda ta ɓoyu.
eh, Yanzu kaga in mun ka samu nassi wanda an mutashabih mm, mutashabih mai rikitarwa to kaga dalilan shi bata bayyana ba dole sai mun koma zuwa ga muhkam kamar yadda muka yi bayani eh, ko kuma mu samu lab- eh, eh, abin nan lafzi mushkil mm, mushkil wanda shi ma yana da rikitarwa ne kusan mutashabih yake mm, sannan ko mu samu lafzi mujmal alladhi lam tattadih tattadih dilalatuhu wanda wato ma'anar shi bata bayyana ba to kaga wannan duka nas- nau'i ne na soshi wanda ana karatun su wanda ma'anar su bata bayyana ba mm, amma in mun ka zo min haifu zuhuri wal khafa wanda waɗancan waɗanda duk sun ka ɓoyu ne Mm.
waɗanda suka bayyana in muka duba muna da annasu annasu ma la yahtamilu ghayruhu eh, abinda ma'ana guda gare shi Allah ce fajili duhum ku buge su ko ku musu bulala samani na jaldatan bulala tamanin ba yadda za a yi ka ce tamanin da ɗaya ko saba'in da tara samani na jaldatan na tamanin yake ɗauka to wanga ana kiran shi nas mm, kahin mu ce nassi irin wanga ko na alkur'ani ko na hadisi a'a nan wajen malaman usulul tafsir da usulul fiqh muke zance Mm.
ina fata an mun fahimci ce ne nas shikenan suna nufin wanda ma'ana guda yake dauka haka to bayan annas sai mu zo zuwa ga abin da ake kira az-zahir az-zahir shine lafazin da ba abin da ya bayyana ba a'a nan ana nufin eh, kalimar da tana daukan ma'ana biyu amma ta fi ɗaukar ma'ana guda a zahiri eh, akwai ma'ana da tafi zuwa yawwa yanzu in ce al-ghazala me ake nufi da ghazala gazala barewa barewa Mm, to amma kuma al-ghazala wani lokaci ana nufin rana a larabci Mm, mm.
amma da an ce al-ghazalatu mm, to da yawan mutane abin da sun fahimta ita ce barewa kiran ka ganin zahir ne wato fil eh, abin nan a cikin abin da ya shafi ita ana ce mai zahiru dilala zahirud dilala Mm.
kinan wato yarin jaya a wajen eh, barewa fiye da wajen kasancewa shi wajen ashe duk rana.
lokacin da mutum ya ji an ce mai zahirin dilala kai ya tsammanin cewa ba ana nufin magana guda Ta- wa- eh, ko kuma kamar kamar ma'anar shi ta hito ga hili Eh.
In- in dai ana magana ne a usulul tafsir da usulul Eh, fiqh haka.
aw Eh.
wallahu a'lam na'am sai kuma abin da ya shafi kun yi magana na mutashabi da آه، النص ده الظاهر da annasu da zahir to bayan annas الظاهر sai al-ma'ul mm al-ma'ul shine wanda ake wato tawilin sa mm yurajjahu wato آه، huwa ma dalla dalilun kharijiyun ala wato dal- آه، dilalati marjuhihi mm wato ma'anar shiga ta ta zahiri mun santa Eh.
amma sai mu zo mu rinjayar da ma'anar da ba ita zo ta zahiri ba saboda dalili saboda wani dalili kuma ingantacce kuma karara Eh.
misali bari mu bada misali don a gane tunda in babu misalai mutane ba su ganewa aya ta zo a cikin suratul baqara wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم كاغري وانا آية تانونا وندي كي أوكي دي تشوتا mm ففدية زي فدية mm من صيام أزمي kwana ɗai biyu uku hudu biyar har ya mutu kina yi ba a ce komi ba au sadaqatin ko sadaka ya za a yi da kuɗi da kuɗi za a sadaka ko da mi au nusuk ko koyanka mm amma hadisi na Ka'ab bin Ujra wanda yana cikin Sahihul Bukhari yana cikin Sahih Muslim yake cewa wannan matsala ta same shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ban san matsala ta kai maka haka ba mm a tajidu shatan shin kana samun uh, akui- akuya ko akuya ka yanka yace banda an gane ko to fasum thalathata ayyam kai azumi na kwana uku ko fa at'im sittata masakin ko ka siyar da miskini shida mm to kaga ma shi qur'ani ya ce fa fidyatun min siyamin da azumi qur'ani ya fara aw sadaqatin ko sadaqa aw nusuk amma anan cikin hadisi sai nuna a'a nusuk shi yake fara aka farawa da shi to amma da yake zaɓi aka baka kenan shi tana yiwa manzo ya kalli halin shi wannan bayan Allah ya sauƙaƙa mishi cewa ya yanka ya fi ana aikin haji a ce sai ya yi azumi Mm.
ina fata an fahimce ni ya- tana yiwa kuma bai da abincin da zai ba miskine a wannan lokaci amma da ko kuma a'a saboda aikin haji yanka yana da falala shi yasa ya umurce shi da wannan Haka, haka.
ka san wanda ke son shi kawo kuskure cikin hadisi sai ka ji ya ce to wai cikin hadisi an ce a fara da kaza kuma ga abin da Qur'ani ya ce Ai, kake kake.
wallahu ta'ala a'lam Eh.
ina fata an fahimce ni to kaga azumi da an ce azumi mu kawai zamu dauke shi ko kwana guda kai kai azumi amma me yasa muka rinjayar da cewa kwana uku akan mutlaqu sau me yasa muka ce a miskini shidda ko ne a bashi rabin sa'i an gane ko me yasa muka ce yanka kuma akuyya duk da ke cewa nusuk yana nufin dukkan ibada kuma nusuk yana nufin yanka kuma komi aka yanka ya yanku Mm.
muka dawo zuwa ga akuya saboda nassi ya tabbata daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu ta'ala a'lam na'am mun yi al-ma'ul sai abin da shi mujmal to al-mujmal shine wanda lam tattadh dilalatuhu ma'ana shi bata bayyana ba amma za a iya komawa cikin eh, nassoshi a gane eh, ma'anar shi wannan kuma ko cikin karatun da muka yi can kwanakin baya mun kawo mujmal da dama Eh, misali zaka iske abu ya zo dunkuli misali mu dauki wagga ayar da ta zo eh, wa idh wa'adna Musa 40 laylatan Mm.
mun zo mun yi alkawali da Musa ko wa'adna mun kace Abu Ja'far da Abu Amr da Yaqub sun karanta wa'adna to 40 laylatan kwana 40 kaga Qur'ani bai hadi cewa ba shin kwana 40 din nan haɗe suke koko ba haɗe suke ba Mm.
amma a cikin suratu al-a'raf Mm.
sai ce wa wa'adna Musa qira'ata Abu Ja'far da Abu Amr da Yaqub ko kuma wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 20 kaga sai muka cika su da kwana goma ashe 30 ne sana kaga wancan 40 ya zo a dunkule mujmal ne amma Qur'ani sai bayyana a rarrabe suke eh, na fata an fahimci ni Haka, mm.
misali kuma in muka dauka cikin mutanen da aka shi daga cikin bani Isra'ila wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha kun kashe rayuwa kuka yi sabani a cikin al'amarin ta kuna tun kuɗa ma juna laifi abinda yanzu duniya take ciki kowa ya dauki laifi ya azama wani sai Allah ya ce to wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qul nadribuhu bi ba'dihha mun ka ce ku buge shi kaga bai ce fa qul nadribuha ba to wasu daga cikin malamai su ce fa qul nadribuhu damiri na kuma zuwa ga aljismu mm, wasu suka ce a'a mutumin namiji ne dan inda ya ce idribu ha sai kuma zuwa ga mace kiran kaga sai zaman to shi wancan nafsan kin ba a iya gane namiji ne ko mace ba amma da ce faqul nadribuhu kaga sai nuna namiji ne eh, shi yasa ma wadansu malamai suke cewa eh, gawa in kaga da maka ce Allahumma ighfir laha ko namiji ne ko mace in kaga da maka ce Allahumma ighfir lahu saboda aljanaza gawa ake kira wato idan mutum ya mutu ya koma janaza kenan kana iya cewa Allahumma ighfir laha in kaga da maka ce Allahumma ighfir lahu bi itibari al-insan in kuma in namiji na in kaga da maka ce Allahumma ighfir lahu bi itibari shi mutumin muzakkar can kuma Allahumma ighfir laha sai baka san wanda ake ma sallah ba duk yadda duk yadda ka ka yi dace.
ya yi amma sai in ka san dalili fa Eh, tau aha.
eh, ba haka nan ba ga a shaƙo ka
la akaraka Allah abin da shi annasu al-zahir al-ma'ul da kuma abin da shi al-mujmal na'am kun zo ku fara zance ka abin da shi min haytul khafa na dilala al-mutashabi da mujmal da mushkil eh dama mun ce al-mujmal Mm, da al-mutashabih mm, da al-mushkil ma'anar shi bata bayyana ba amma sai muka ce shi wato al- al-zahir mm, da annas da al-ma'ul su ma'anar su ta fito mm.
sai dai shi annas su ma'ana guda gare shi kidan kaga ta bayyana eh al-zahir yana da ma'ana fiye da daya eh an gane ko amma kuma guda yarin jaya mm, al-ma'ul kuma yana daukar ma'ana fiye da ɗaya amma sai an ka rinjaye yadda ba wadda ta fi rinjaye ba saboda wani dalili Eh.
to nan min haisu zuhur wal khafa'a ya eh, kare eh.
ina fatan an Haka.
fahimce ni wallahu Haka, a'lam wallah. cikin dai abin da ya shahi asasi na lugha da muke dubi ya Na'am.
kamata mu shiga babban to abin da ya shahi an-nahw annahu shi ma yana da asasi a to cikin- ilmun nahau malamai suna gudun shi don ilimi ne mai wahala ka san ilmul qawaid ulumul ala duk da zake zamu zo mu yi bayani kanta su ilmin mukka ne waɗanda ka'ida ce ake baka idan ka haɗu da kalma so dubu ɗari haka ne za a gudanar da ita eh ina fata an fahimci ni to sai ka iske shi ilmun nahau yana nuna maka cewa kalima ga, ta ya kamata ta dauki fatha ko kasra ko damma ko sukuni to malaman da suke yin wasali saboda da yawan waɗansu ba su iya gane cewa in ba a yi wasalin nan ba wannan kaza ne wannan kaza ne eh ba sani ba ko an fahimta to kaga matsala ce amma malamin da ya karantu da ya dibi kalima ko ba ta da wasali yana iya gane ma'anar da take dauka mm, to ilmun nahau an gane ko duk da yake wato ilmu sarf shi ma shina da wannan mm.
domin akwai lokacin da kalimomi ta hanyar ilmun nahau kadai ba zai isa ba misali idan mun ka samu musallasul lughawi ana kiran sa musallasatul lughawiyya musallasatul lughawiyya kalma ce mai ɗaukar wasali uku ko fiye da uku ne lokaci akwai mai ɗaukar sha biyu abin nufi kalma guda ya zama da cewa harafi shi kadai ne za a sauya ma yawa za a canza eh, wasali Ba wasali amma kuma wani lokaci ma'anar ta guda Eh, misali alhamru da alghimru da alghumru eh kahin mutai da algham su wannan mukhtaliful ma'ana ne ai eh eh al muttahidul ma'ana wato mus- musallasat in suna da suna da kala biyu akwai wanda ma'anar shi ɗai ce in ni ce al arbi'a'u Mm.
da al irbi'a'u da al urbu'a'u duk ranar laraba nake nufi okay amma yanzu misali in ni ce al ghamru mm ko ni ce al ghimru mm ko ni ce al ghumru mm ma'anar su ta sha bamban eh Ka- a- ina fata an fahimce ni Mm.
al ghumru shine wawa mm shi kuma al ghamru shine wato abin nan Ma'un- Tabki.
eh mm, shi ma'un kuma mazura.
alghimru shine Sittin.
alhiqdu wato kamar eh, keta ko bakin ciki ko ganin kyashi ko hasada eh to kaga rashin sa- ko da ka san nahawu shi in ka zo ka ji an yi wata fataha ko kasra ko dhamma misali to mi kuma mi take nufi shi yasa eh, imamu qutb yana da littafi akan wannan sheikh abdul latif shuwairif a cikin tadribatul lughawiyya ya tabo su sannan kuma yanzu yayi wani ashamil ina ganin fil musallasatul lughawiyya wanda shine littafin sa na karshe dai da ya rubuta eh, an buga littafin insha Allah ta'ala dalibai suna iya samun shi Ah, Ibn kenan Malik misali kuma- idan- yanzu misali wanda ke da manzumatul i'lam kenan na'am ta ibn malik baiti kusan dubu eh, cikin ilmin musallasatul lughawiyya kaga bayani ne mai yawa Eh, ina eh.
fata an fahimce ni wato yanzu misali mutum ya zo wanda yake zuwa zunnul humru sai ya ce to humru zan ce ko hamru zan ce ko gimru shine ai to kaga kuma ba na hauna ba Eh, eh dole sai ya gane eh, me ake nufi yadhunnu al-ghumru anna al-kutuba tahdi Akha- ahafa fakatin li li- ahfil ulumi ko akhafa min eh, abyatina eh, abin nan Abu Hayyan.
abu hayyan at-tauhidi At-Tauhidi, na'am.
yadhunnu al-ghumru al-ghumru huwa al-fa'il na'am muje yawa to haka maka labar Kenan- ta haka kafin mu shiga wannan tuna kun tabo irin wannan akwai wasu kalmomi da ake ka da larabci wanda suke mana al-maqsur wal mamdud na'am su ma suna ba da ma'ana kamar masalan alhawa alhawa Mm, al-maqsur wal mamdud kamar kalma ce wadda tana da alif babu alhamza bayanta Eh.
shi ko mu- al-mamdud wanda tana da alhamza bayanta Eh.
suna da yawa su ma ibnu durayd Su ma dai akwai suna maqsura da wanda ta suke takawa.
akwai maqsura akwai maqsura ta ibnu durayd wanda ibnu durayd ibnu durayd yayi bincike akan wannan kuma yayi littattafai da dama malamai sun yi al- akwai wani ma malami na shankiti na mance shi na bilad shankit shi ma shina da littafi akan wannan al-maqsur Eh, su wal ma suna mamdud da wani dauri da suke Suna da dauri, domin domin ibn- kuna magana ka abin da shi na hawo menene na hawo lokacin wasu na muhimmancin su in mun ka ce alhawasu alhawa'u iska to in ka zo baka san bambancin su ba kaga sai ka buga eh suna da muhimmanci kwarai da gaske kuna magana ka abin da shi na hawo tarifin shi to lugatan wasu yanzu shi nahawu mi a ahammiya shi in mun ga yi tarihin wani malami da yazo yana tafsiri wa qatala dawudu jaluta to dawudu jaluta shi bai babu wasali kenan in an ce dawudu an kai mai dhamma shi afa'ili eh jaluta shi an maf'ulun bihi Eh.
to in an ce wa qatala kuma dawu da jalutu kenan jalutu shine kashe dawuda Eh, to da shi yake ne.
babu wasali mallan sai ya tsaye yayi shiru yace to dai jama'a dai kusan dai an yi kisa wani ya kashe wani sai ya gaba to kaga in babu ilmin nahwu akwai matsala alhali ku za ka ga da yawa daga cikin ɗalibai ko ilmin nahwu ma ba su ma sani ba amma kuma suna zuwa suna tafsirin alkur'ani mai girma wannan zahira ce tana da hatsari sosai a kasashen mu wanda ya kamata mu kawo gyara cikin waɗannan al'amura mun ce ba mu yi tarifin na hawa na'am muka ce a mun yi tarifin ilmin nahwu dazu muka ce ilmun yu'na eh bi awakhiril kalimi i'raban wa bina'an Eh.
ilimi ne mai kula da ƙarshen kalima shin ana mu canza musu wasali ko ba a canza musu wasali mun yi tarifin sa a can farko manta dai kai kuma ahammiyar shi ahammiyar shi kuma bai yiwa a gane magana in ba da shi ba mm an gane ko sun kace wato eh, laula laula taghyiru awakhir alkalimi la arifa alhimaru nahwa in ba da kalmomi suka canzawa da ko jaki ya iya nahawu mm ka kuka shi na da muhimmanci Haka.
to in ba haka ba sai karanta qur'ani ba daidai ba ka karanta hadisi ba daidai ba ka karanta littattafan malamai ba daidai ba ka yi kuskure wajen fahimta kuma ka ce sun yi kuskure kaga akwai hatsari mai yawa haka na'am yawa akaramaka Allahu tunda mun tabo abin da shahi na hawo kenan bai kamata mu mance da abokin shi ba ilmu sarf ko eh ilmu sarf eh, ibn malik ma ya keɓe mai wuri a cikin abin nan ko eh a cikin wannan wanda zai al-khulasa al-khulasa na'am alfiya sannan kuma eh, abdullahi gundukan sheikh usman bin fodiyo yayi eh, abin nan eh, me take da suna hisnur rasil fi ilmi tasrif wato baiti dubu cikin ilmin sarf almuhimmu dai akwai littattafai da dama cikin ilmin sarf suna da yawa akwai shadhal arf akwai kuma at-tarif fi ilmi tasrif na ustaz Dr. Abdullah al-Usta na kasar Libya da sauransu to shi ilmu sarf yana nuna cewa asalin kalima ina fata an fahimci ni yadda aka cira tota to ya yake taimaka maka wajen fahimta idan baka san kalima inda an ka cira tota ba za ka ibada ma'ana ba kaga in nice zahaba ya tafi to kaga in ban san ilmu sarfu ba ban iya gane cewa akwai bambanci tsakanin zahaba ya tafi yazhabu yana tafiya izhab tafi zahibun mai tafiya zahibatun mace mai tafiya zahibatani mata bi masu tafiya zahibani maza bi masu tafiya zahibuna mazaje masu tafiya ko mata masu tafiya kaga akwai matsala ko zahibatun mata masu tafiya ina fata an finci ne zahibu ne na ɗaukan maza da mata a irin jayar da wato maza akan mata amma dai zahibu na maza yake nufi fil asli zahibatun kuma mata to kaga ya za a yi mu gani mazhab in babu ilmu sarfu baka iya gane wagga kalima da ta canza ga abin da take dauka sai in siyakin ta ya nuna cewa ba haka take nufi ba to kaga ilmu sarfu yana da muhimmanci shi yasa akwai wani malami da yake tafsirin alqur'ani sai yake cewa almalu wal banuna zinatul hayatid dunya yace almalu mi almalu dukiya wal banuna ya a'a ya ce a wal banuna ba ya yake nufi ba yace wal banuna yace wato da gine-gine aha albina albina'u yace daga almabanina eh yace in ni tambaye ku kuna bani amsa muka ce eh yace to idan kana da da ɗari mm ina sun ka ga zinatul hayatud dunya yace ga mashakil hayatud dunya na matsalar rayuwar duniya na kana da ɗari eh kaga ya canza alqur'ani Eh.
daga asalin abin da yake to saboda shi ya san cewa kalma ta al-ibnu eh, an ce al-banun kaga yana iya tasrifin ta amma babu wani malamin sarf wanda ya cewa al-banun kalma ce wadda take nufin mi take Daga nufin al-bina.
da al-bina'u ne a'a daga al-ibnu ne shine da ake nufi to kaga ilmu sarf shi zai taimaka maka ka iya sanin tasrifin fi'ili tasrifin suna in nace rajulun me yake nufi namiji rajulani namiji biyu rijalun mazaji mazaji eh To kaga yanzu in ban san ilmu sarfa ba ya zan yi in san mutum guda ake nufi ko mutum biyu ko mutum uku a cikin hukuncin shari'a kaga wat- wasu matsaloli ne waɗanda rashin wannan ya kawo mana matsaloli da dama dan haka dole na ilmu sarf ya zama to mutum ya san shi lokacin da zai tafsirin alqur'ani mai girma wallahu a'lam eh akar makallahu menene a- abin nan an ce da da nahau da lugha eh, da nahau da sarfu hada suke me gaske wannan labarin eh da haɗe suke saboda ana ganin muhimmancin su daga baya sai aka ga kowane ya kamata a keɓe shi saboda kowane ilimi na mai zaman kansa wannan kuma babu matsala eh ci gaban ilimi ne mm.
ina fata an fahimce ni haka akwai wani littafi da wani cikin bilad shanke ta yi ya Na'am.
same sawatu aljuman fi ma'rifatil auzan Na'am.
yana da kyau sosai ga ɗaliban ilimi su na'am karanta shi na'am a agar makallahu tun da Allah ya sa dai muna zance kan abin da ya shahi lugha ya Na'am.
kamata ita ma kan mu mance da kawa ta lugha din abin da nake ni da balaga na'am da to eh, lugha me yake nihi da ita To, ilmul balagha suka ce shi ne mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Magana ta dace da abin da ake magana a kan shi da lokaci. Shi yasa suka ce misalin da suke bayarwa malamai eh, suka ce kamar yanzu misali abokinka ya aure.
Eh.
To sai gayyace ka ka gabatar da kalima.
eh Ko ko aka ce ka zo ka bude da waɗansu ayoyi na Alƙur'ani.
eh sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim at-talaqu marwatan ana zancen aure ana farin ciki ka fara zancen saki lalle qur'ani ayan san karshen balaga na ko ba haka ba Eh, eh.
amma inda ka kawo ayan nan eh ko ga kana kullu nafsin za ya kato ko ka ce wallati ta khafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna ka kawo ayoyin rikici mace da ta fandare ma mijinta a kaurace abin da ai mata wa'azi Akwai ko Qur'ani.
a kaurace kaga lalle qur'ani an san babu magana da ta kai qur'ani balaga Ah, okay.
amma inda ka azata wannan wurin bai dace ba Idan shi dai iya balaga shine ka ɗauko abin da ya dace yawa ka aza shi daidai shi yasa kake ganin cikin wa'azin mu da cikin khutubobin mu da yawa wani lokaci babu balaga ana zancen aikin haji sai mutum shi dauko mutane ayoyin da ba su magana da aikin haji ina fata an fahimci ne wanda kaga ya maida mu baya sosai ana son ai wa'azi kan abin da ya dace sai ka dauko wata matsala da ba ita ake kanta ba ka ce kai bayani kaga baka dace da yanayin da ake ciki ba wannan kuma duk abubuwa ne wanda dole sai mun karance su a ilimin balaga da yadda ake ilqa'in khutba da za- ikhtiyarul mawdu' yadda ake zabin mawdu'i kenan shine dai muhimmancin ita balaga ita balaga kwarai ku Zakar makala saboda kuracewar lokaci Na'am.
abubuwan da ya shahi balaga ba za mu ɗauki abubuwa da yawa ba.
na'am Muna so mu san eh, abin da ya shahi a salibu na ilmul balaga.
To, eh, ilimin balaga, ilimin balaga ilimi ne wanda ya kasu gida uku.
Mm, Akwai ilmul eh, ma'ani, mm, da ilmul bayan da ilmul badi Badi, na'am.
waɗanda su ne ilmuka guda uku idan ka duba malamai suna bayani a kansu kuma in ka in dai kana son ka fara sai ka fara da albalaghatul wadiha dan ka koyi yadda ake eh, gane wato balaga ta alqur'ani eh, tunda daga larabci ne sai a koma zuwa ga alqur'ani Eh.
in kuma ka yi zurfi kana iya ɗaukan manya-manyan littattafai na balaga don kai karatu kaga kana da jawahirul balaga na abin nan alhashimi sannan kuma kana da asrarul balaga da dalailul ijaz na abdul qadir al-jurjani duk da yake aqida sai ta i'tizal ce Na'am.
wajen aqida sai kai hattara amma wajen balaga yayi fice sosai to haka maka lawai kafin mu ci gaba irin waɗannan malaman da kuke gaya mana cewa masalan zamak shari'a ce mu'tazili ne Jurjani wannan shi ma mu'tazili da wasu ashariya da sauransu sai a ce a guje musu yaushe kamata ɗalibi ya guje musu eh dalibi ya guje musu in bai iya gane aqidar su sai ya koma wajen malaman da su na ahli sunna ne sun san aqidar su Eh.
kina inda akwai matsala su za su iya ce maka akwai matsala wuri kaza eh ina fata an fahimci domin bai yiwuwa kai kanka ka ishi kanka malami in ba ya jima yana karatu ba Allah ya bashi ilimin mukka Mm.
to z- ba zai iya zamantowa ba ya wadatu ba a wadatuwa da karatu don akwai malamin da iliminsa ya kai inda zai zauna ya bayar amma yana iya zuwa ya ɗauko karatu in ya samu dama to amma mu matsalar mu yanzu ɗalibin ilimi tun iliminsa bai taka kara ya karya ba shi ka tuma hice kowa jahili na dan nan sai shi ko luke maka ne koho zuwa wajen malamai shi ta karantar da kai ne da littafi karshe kuma sai shi afkar da banna a cikin al'umma wato kenan duk lokacin da aka ce ma abu kaza kaza ne kenan in kana ganin kana iya kashe tan ba za ka ba za ka kashe ba ka tahi Eh.
in kuma kaga za ka kashe sai ka bar malaman eh sai ka bar malamai su yi maka bayani Eh.
eh dole na tunda wani na gaban wani Ah, muna magana kan abin da shi asalibu ilmul balaga to na'am asalibi ilmul balaga suna da yawa amma za mu ɗauki guda asalib na ilmul balaga suna da yawa na'am
an gane ko
na'am asalib na ilmul balaga suna da yawa amma za mu ɗauki guda uku waɗanda zai- lokaci zai bamu dama in mun ɗan samu wani lokaci kuma abin da dan saboda eh, mas'alolin suna da yawa da kwarai da gaske akwai at-tashbih na'am an gane ko da almajaz da alkinaya Eh, waɗanda su ne za mu ɗan shiga a gurguje eh, in mun dawo hutun rabin lokaci kafin mu shiga maudu'in mu sai mu ƙara wato abin nan bayani kan addilala kin nan don akwai bayani dan takaitacce akan ta mai muhimmanci in ya so sai mu shiga cikin sabon maudu'in mu na'am in mun ka dauki at-tashbihu shine kamanta abu da abu eh a kamanta wani abu da abu yanzu in kamanta dan adam da kare kaga Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi an gane ko asalin at-tashbihu shine at-tamthil kamanceceniya eh to yana da rukunai guda hudu a gurguje
eh na farko za a samu alfar'u mm, da al-aslu mm, ko ko al-mushabbahu da al-mushabbahu bihi mm, al-mushabbahu bihi shine al-aslu al-mushabbahu mm, an gane ko shine alfar'u na'am sannan wajhu shabahi ta inda sun kai kamanceceniya Na'am.
sai adatu shabahi abinda an ka kamanceceniya da su eh in ce Muhammadun kal asadi fi shaja'ati Mm.
Muhammadu yana kama da zaki zagi kaga nan na samu Muhammad shine shine mushabba mm, al asadu shine mushabbahu bihi shabobi.
kal asadi shine adatu shabahi na kamanta shi wato abinda ni amfani da shi wajen kamanceceniya fi shaja'ati nan wajen shabahi inda sun kai wajen jarumta to kaga waɗannan rukunai guda uku cikin kore tashbihi ana buƙatar su guda hudu Ko kuma wani lokaci ana iya shafe su amma dai kai na zaka kaddara su dan ana iya sha- in nace Muhammadun Asadun Muhammadu zaki ne ko ya san Muhammadu ba zaki bane eh kenan an na shafe Muhammadu kal Asadi fi shaja'ati fi kaza fi kaza fi kaza fi Yanzu kaza ada da kuma wajen shaba don an ana goge ana su.
iya shafe su Eh, don haka shi ma akwai akwai wani sako da ake son a isar a isar haka nan wannan iya magana ne da abin da suke kira tashbihul baligh da sauransu wannan babu lokacin da zamu faɗaɗa bayani kansu amma dai abin da nake son in yi bayani shine akwai at-tashbih na mufrad in ɗauki abu guda in kamanta shi da abu guda in nace muhammadun kal asad kaga mu abu guda ne in ɗauko ni kamanta da abu guda Haka, haka.
akwai at-tashbihu tamthili shine in cirato sifofi daban-daban in cakuɗa su na wani abu da wani abu misali kaga Allah subhanahu wataala ya kamanta duniya sai ce wato واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون kagana Allah ce abuga musu laba- misalin duniya kamar ruwa ne da aka saukar daga sama kenan kagana halin ta gaba ɗaya ne an ka ciro ruwan nan in an saukar da shi daga sama tsiro zai fito in tsiro ya fito yayi kyau Haka.
ƙarshe kuma sai uh, ya zama to an tafiyar da shi ya lalace kenan yadda kamar ruwa suka zo tsiro ya taso ya girma ya yi kyau a ya burge masu shi ya koma babu shi haka duniya za ta taso ka samu kuɗi ko mulki ko ilimi ka ji daɗi ƙarshe kuma sai a koma babu komai kaga an ciro sifofi da dama Eh, to sai kuma daga cikin eh, shi at-tashbih abubuwan da suke kawowa don abubuwa ne masu yawa suna kawowa nau'uka na tashbihi nau'i na tashbihi huskokin shi guda hudu ne eh wato tashbihul mahsus bil mahsus Mm.
abinda ake gani a kamanta shi da abinda ake gani eh misali Allah ya kirai yaran aljanna wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun yaran da suke kewayawa a gidan aljanna waɗanda ana ganin abna'ul mushrikina ne waɗanda basu girma ba an gane ko ƴaƴan mushrikai kenan su ne manzo hadisi yazo hum khadamu ahlul janna an kamanta su da lu'lu'i kaga yaro ana kallon shi lu'lu'i ana kallon shi Komai ana gani.
ka gani an kamanta Eh.
shi to wani lokacin kuma sai a zo da a'a ba shi ba wato za a yi tashbihu al-ma'qul bil mahsus Bil mahsus.
abinda ake gani ba a gani shine za a kamanta da abinda ake gani mm, misali misali Allah ce alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba shajaratin tayyiba.
kalima tayyiba ce kalma sun ce kalimatu la ilaha illallah Eh.
ka shajaratin tayyiba sai an ka kamanta ta da ittanya kaga ita kalima ba mu ganin Ba ta a ganin ta.
amma kuma ita ittanya ana Ana mi- ganin ta.
ana ganin ta Mahsusa ce.
sai kuma akwai tashbihul ma'qul bil ma'qul abinda ba a gani a kamanta shi da abinda ba a gani eh الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم waɗanda muka basu littafi sun san sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda suka san sifofin ƴaƴansu to kaga ilimi abin ne wanda ba a gani sai an ka kamanta sanin da suka yi ma manzo da sanin da suka yi ma ƴaƴansu eh duka ma'quli ma'qul ne sai kuma tashbihu wato al eh, al mahsus bil ma'quli bil ma'qul abinda ake gani sai a sifanta shi da abinda ba a gani wanda shi wannan nadir ne yayi karamci itan yadda a cikin wuta sai Allah ya sifanta ta ce tal'uha ka annahu ru'usu shayatin tsironta yana kama da kan shedan to kaga kan shedan wata ganin kan shedan eh ita ita ne za a ganta su yan wuta za su ganta Allah shi mun tsari da ita babu hatan mu gane ta Amin.
in ko da za mu ganta sai dai tana can aljanna in muna bukata mu ce to a dan dano mu da bito Ikram fula.
yalla mu gane ta cikin ikram fula ko ba haka ba Eh.
to kaga an kamanta ta to wannan shine nau'uka na tashbihi kamar yadda malamai suka yi bayani idan mutum yana son ya fahimce su wallahu ta'ala a'lam agar ga lamine ne fa'ida sanin su wannan tashbihi to shi fa'ida shi yana kusanto maka da ma'ana kuma ya nuna maka abu kaza an sifanta shi da abu kaza mai kyau abu kaza an sifanta shi da abu kaza wanda bai da kyau Mm.
kaga sai ya sa maka son abu ko kyamar shi to cikin alkur'ani masalan al'amsal na alkur'ani shi sanin wannan asalib na tashbihi suna taimaka mutum wajen sanin ga qur'ani ne cike da misallai wa tilkal amsalu nadribu halin nas masaluhum kamathalil ladhi istawqada nara abin nufi kenan yanzu misali mutumin da ya yi karamci wajen sanin shi tashbihin yana iya karamci wajen fahimtar misalin dole misallan da an ka buga duk iya kaka zaka yi da su cikin Qur'ani littafi wani malami ya rubuta in ba mutabi ibn al-qayyim al-amsal Al-amsal.
misallan da suka zo cikin alqur'ani in ka ketare su ai baka da akwai tashbihin da ma babu wani abu kawai haka ne yazo dimniyan Mm.
kaji Allah subhanahu wataala ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih Walladhi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida.
nakida garin da yake mai kyau tsiron shi zai fito wanda bai da kyau kuma tsiron shi ba zai fito ba Mm.
to a sai malamai suka ce nan abinda aka nufi wasu suka ce mumini ake nufi da kafiri domin mumini rayuwarsa za ta yi kyau kafiri rayuwarsa ba za ta yi kyau ba Eh.
wasu suka ce a'a abinda ake nufi zuciyar mumini ita ce in qur'ani ya sauka sai ya amfani ta ta yi tsiro da- na imani kafiri ko ko qur'ani ya sauka ba za ta yi amfani ba wasu suka ce a'a abinda ake nufi albaladu tayyibu mace ta gari Mm.
danta zai zamanto ɗa na gari shi ko mace wadda ba ta gari ba danta ba zai zamanto na gari ba amma fil ghalib domin mafi yawanci ne ake kallo tana yiwa mace wadda ba ta gari ba ta haifi ɗa na gari mace da kuma ta gari ta haifi ɗa wanda ba na gari ba amma wannan ba abu ne wanda yake yawan maimaituwa ba a rayuwa wallahu ta'ala a'lam na'am aka raba kallahu tun da mun ga tashbihi da nau'ukan shi da rukunan shi ko in ce wasu daga cikin nau'ukan shi saboda Na'am.
haka wani ya ce a akwai eh wasu eh, dama ka san muna cewa a takaice na muka yi amma Eh.
duk da haka wani sai ya ce ba aikata ba ba aikata sai ba mu je wajen abin da ya shafi almajaz duk da cewa shi zai dan ɗauki lokaci a garin kalla sai To.
a dan takaita duk yadda yake almajaz ai mana ta'arifin shi shi almajaz sun ka ce isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu fil urfi almuta'arif almuta'arif bihi bi qarinatin wa dalil shine a dauki kalma ayi amfani da ita amma ba cikin ma'anar da an ka aza mata ba yanzu in ni ce ra'aitu bahran ni an ra'aitu bahran na ga teku fil masjidi cikin masallaci cikin masallaci yana yiwa ce ko ta shiga masallaci ba ta yiwa me nake nufi Eh, kenan ta canye.
wato ina nufi ko ta canye shi ba dukan tana zai shiga cikin shi ba Eh.
kaga fahimce ni Eh, ma'ana zakinta.
malami mai ilimi ana kiransa bahar Mm.
an ɗauki kalma ta bahar an yi amfani da ita ba wurin da ya dace ba Mm.
to wannan majazin an yi sabani wajen malamai wasu sun ce kamar yadda muka kawo su ibnu taymiya don kariya kan aqidar sheikh muhammad al-amin shanqi sun ce babu majaz sai dai a ce uslubun min asalibi lughati al-arabiyya wasu kuma daga cikin malamai sun ce akwai majaz amma dai ba za a sashi ba cikin sifofin Allah subhanahu wataala na'am shi majazin nan yana da nau'uka asalin kalima ta majaz daga jaza ya juzu ne idza qata'a idan ya shude ga abu ya yanke shi ba yankewa irin ga ta yuka ba ketare abu wajawazna bi bani isra'ila al-bahra mun tsallakar da su ko ketarar da su ko ba haka ba to kaga shine kalima ta al-majaz to idan muka duba yana da kaso da dama amma za mu ɗauke su a gurguje saboda ƙwarewar lokaci muna da al-isti'ara al-isti'ara daga aro ne shine wato an ari kalima to isti'ara nan akwai tasrihiyya wadda an bayyana ta an kururutar da ita inji malaman zauri kaga Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine wali masu imani yana fitar da su daga duhu zuwa ga haske a'a ba ana nufin hasken lantarki ba a'a daga haske daga duhun kafirci da shirka da sabon Allah zuwa ga hasken imani an ɗauki kalima ta azzulma ta an yi amfani da ita wajen kafirci da sabon Allah an ɗauki kalima ta annur an yi amfani da ita wajen wato imani da ɗabi'o'i na gari sai al isti'aral makaniya asalin isti'ara sun kace tashbihun ne tashbihi ne an ka shafe ɗaya daga cikin rukunnansa al makaniya wato yanzu Allah subhanahu wataala ce walam ma sakata an Musa al-ghadab bi awalan ma sakata an Musa al-ghadab lokacin da Musa hushi ya fita daga gare shi sakata mi as sakata sakata yayi shiru to hushi dan adam ne wanda yake shiru kaga sifa ce ta dan adam an ka bashi kenan isti'ara ce makniya was subhi idza tanaffas asuba idan ta idan ta tullun faso asuba kaga ba ta lumfashi tun da ba da adam bace an yi wato isti'ara makaniya to sai daga ciki suna kira akwai abin da ake kira majazul aqli ko majazul isnad ko majazul tarkibi shine wato ya zamanto an hada abu amma an gane cewa ba haka nan yake ba ma'ana hadin da an kai majazi ne misali da Allah ce ya bani adam qad anzalna alaikum libasan ya ku ba ƴaƴan annabi adam mun sauka muku da libasan sutura kaga ko ba Allah naga sauko mu da komfili komfili dum kakki ba a Allah ya saukar muna da ƴaƴan da zamu shibka mu samu kada kuma ya ba mu ilimin da za mu aiki ya ba mu damar ruwa da abin da zai ba mu dai damar mu yi abin da har mu kai ga yin sutura kiran kaga wannan yana nuna cewa akwai majazi a cikin sa sannan daga ciki akwai majazul abin nan al-lughawi ko al-majazul mufrad suna kiran sa wato majazul lughawi to shi wannan majazul lughawi yana da yawa kwarai da gaske ina fata an fahimce ni wato kamar misali ayi amfani da kalima amma kuma ba da ma'anarta wadda aka abin nan ba aka santa ba aka santa afwan wancan kama akhraja abaykum min aljanna eh kamar yadda shaydan fitar da ku daga iyayenku daga cikin aljanna kaga shaydan shine sababin fitar su amma ba shi fitar ba shi ya fitar da su ba Allah ya fitar da su tunda bai iya fitar da su in Allah bai fitar da su ba to yanzu kaga da aka ce anzalna alaikum libasan mun saukar muku ba na nufin mun saukar muku da sutura ba amma mun saukar muku da abin da zai amfane ku har ku samu damar da za ku yin wannan to shi wannan majazul mursal yana da yawa a cikin alqur'ani yana da yawa kwarai da gaske zaka ga wato yana da fuskoki daban-daban daga cikin su bari mu gani in lokaci na babu dama akwai lokacin da ake kawo duka ana nufin sashi yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim suna sanya yatsun su cikin kunne dan adam ba zai isa duk sanya dukkan yatsa shi ba cikin kunne sashen ta anamilahum ake nufi wani lokaci kuma sai a faɗi sashi amma ana nufin duka wani lokaci kuma sai a faɗi abu ana nufin a'a a halin da ya kasance wa atul yatama amwalahum ko ba marayu duke su alhali kuma maraya ba a bashi duke shi an bashi suna maraya saboda ya taba kasancewa maraya a'a bi itibari ma sai ya kunu a'a wani lokaci saboda abin zai kasance haka annabi nuhu yace wa qala nuhu rabbi la tazar al ardi min al kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ba za su haifi komai sai fajiri kafiri alhali ko lokacin da aka haifi mutum ba a kiransa fajiri ko kafiri sai in ya balaga amma yana nufin in sun girma za su zan fajirai ɗaya daga cikin mutanen da annabi Yusuf ya mafassara mafarki yace qala qala ahaduhuma inni arani asiru khamra naga ina cewa ina tatsa giya alhari giya ba a tatsa ta sai dai ana tatsa inabi inabi ko ba haka ba ko ko mu ce a'a ana tatsa haƙi don can inda waje laraba da aka tatsa inabi ko da binu to amma kuma muna ai burkututa aka yi sai mu ce na gani da ya ga kanshi yana wato yau ya bur damun burkutu a wajen inda ake santa ko dawa to kaga wannan majazi ne yana da fuskoki daban-daban wanda bai san shi ba wajen fassara alqur'ani kaga zai yi banna mai yawa ina fata an fahimce ni kaga sanin larabci yana da muhimmanci kamar yadda Allah wataran wajen abin da sha al-imbat fitarwa wataran Allah ya jingina abin ga kasa an fatat wataran Allah ya jingina abin ga zuwa ga ruwa ko lokaci zuwa gare shi wadaran kuma zuwa ga shi tsiran karan kan shi inna ma yawa gare shi mutuwa Allah ce shi ke kashe kowa Allahu ya tawaffal anfusa hida mautaha wani lokaci ce mala'iku suke kashewa kuma mala'iki mutuwa kuma wani lokaci ce a'a akwai mala'ikun da suke kashewa tawaffatu rusuluna saboda su Allah shi ke kashewa hakikatan mala'ikin shi an ka wakkala amma yana da masu taimaka mishi ta haka zaka hada ayoyi wato wani aiki da shi yayi musharaka yawa to wannan yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan in ba haka ba banna za a yi a gurguje sai akwai majazi eh, na ƙarshe majazul asalib shine cewa duk abin da an ka zo cikin uslubi sai ka iske yana da wata ma'ana wadda ba shi ba misali kaga muna da alkhabar muna da al-insha alkhabaru shine ba da labari al-insha kuma magana wadda bata shafi ba da labari ba kamar yabo ko zambo kaga wannan duk ba labari ake bayarwa ba ko guri at-tamanni abin da shi kira guri ko wato abin nan addu'a ko annahyu ko annafi waɗanda duk ba labari bane to waɗanda duka asalibi ne waɗanda suna tashi daga asalinsu tunda lokacin mu ya ƙare asalibu zamu zo mu dora eh majazul asalib da kuma wasu sauran anwa'ud dilala da bamu yi bayani kansu ba in muka zo zamu yi bayanin su sai mu shiga cikin maudu'in mu sabo in Allah ya ba mu iko.
kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku zamu je hutun rabin lokaci insha Allah ku tsara da mu nan da minti goma zamu dawo